الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما شكوى قراتمنا جواهر الرسائل وسيكون شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه شيخ فصل الرسالة الثانية عشرة من الوصايا wannan ma wasiƙa ta goma sha biyu ita ma wasiya ce a cikin wasiyoyi take alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ce nasihatun nahaltu halakum ma'ashar al-aulad min ash-shurafa'i wal ladzina nahaw nahawa sufiya wa hiya ittikazu hirfatin li kasbil halal wa qad ittakazu bid dawrani bi mujarrad su'al wa dama wa raf'il himmati an tilka al-hirfati dani'a ce nasiha nake yi na haltuha ina ba da wannan nasiha lakum gare ku mu'asharar auladi wato yana nufi ce ku jaja ma'ana ku jaja na mina shurafai sharifai allazina na hauna hawa sufiyati wanda suke dangantuwa da sufantaka wa hiya menene nasiha da zan muku wa hiya ittikazu hirfatin li kasbil halali shine ku nemi sana'a ma'ana ku samu sana'a da za ku rike ta neman halal waƙar ita ka su bibi daurani ku daina neman samu da kewayawa bi mujarradi su'ali wa ɗama'i ku yawaita matsawa mutane su baku da kuma mai da abin kamar kwaɗayi cewa ku bar wannan wa raf'il himmati an tilkar hirfati dani'ati kuma ku ɗaga himmarku ku rabu da wannan sana'a kaskantacciya ita ce ta rogo mutum ya je yana matsa mutane a ba na son kaza sai an min kaza cewa ce to a daina yana magana da sharifai masu yaƙuri wannan yawon wal takun hirfatukum fi sinigala tijaratan aw kitabatan aw ta'liman aw aw himlan la su'ala wa daman cewa ce wal takun hirfatukum ka kasance fi sinigala nan sinigal ya zama tijaratan ko fataushi saye da sayarwa aw kitabatan ko kuma mutum ya zama yana rubutu mana ya rubuta ya zama yana karatu da rubutu kenan auta aliman ko kuma mutum ya nemi ilimi hamlan ko himlan kai ko kuma mutum ya yi dako la su wanda roƙo wa dama da da da kwaɗayi kada mutum ya saba da roƙon mutane kada mutum kuma ya saba da kwaɗayi ya samu dai sana'ar da zai rike wanda za ta inganta masa rayuwarsa za ta hutar da shi daga duka ma'ana mutum ba zai iya yin ba zai iya iya neman ilimi ba ko ba to ya haƙura mana ya zauna ya haƙura da abin da Allah ya bashi tun da Allah da zai shiyar da shi kam a ce ya isu da abin da Allah ya bashi amma banda yana zuwa wajen mutane yana roƙo yana kwaɗayi a wajensu. Wa ya shtangila bil ilmi wa zikiri, da neman ilimi, yawan zikiri mana mutum ya yi ta wurdi yana ta karatun Ƙur'ani, yana neman ilimi to ya shangala da wannan. Ƙala jalla min ƙa'ilin, Ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa, wanda ya fi kowa iya faɗi, da shalil fuƙara illazina ufsiru fi sabilillahi, la sadi'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affufi. tarifun bisi ma hum la yasaluna nasa ilhafa ubangiji tabaraka ta'ala yana yabon wasu talakawa wanda suke a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ake ce musu ahlus sufa wanda suka zauna su ahlus sufa farkon yadda aka yi suka shiga Madina mutane ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina sahabbansa wasu sun dawo irin su Zainab Abubakar sun samu gidaje to sai ya kasance mutane suna zuwa in suka zo za a tambaya a cikin ‘yan uwanka akwai wanda ya zo nan yake da gida, iya ce akwai sai ce manzala ya ce masa je kaka sauka wajensa. Idan kuma mutum bayi da shi, sai annabi ya ce to zo ka zauna a nan, sai kafin a samu inda za a kai ka. Sai suka yi ta taruwa kofar manzala sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya yi musu rumfa. Wannan rumfar ita ce yanzu haka arewa da da gidan annabi nan sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masa alu sufa inda ake zama dinnan. to da suka zo suka yi yawa sun kai kamar mutum ɗari hudu suna wajen ba su da komai kuma ba sa neman komai wajen kowa Allah ya yi musu shaida ya ce allazina ufsiru fi sabilillahi wanda aka tsare su saboda Allah la yastadiuna darban fil ardi ba sa iya yawo a ƙasa ma'ana ba sa iya tafiya ko ina su dai suna jiran umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabuhumul jahilu wanda bai san su ba yana zaton su agniya a in ka gansu sai ka ce mawadata ne alhali ko ba su da komai minat tafufi saboda kamewan su ba sa roƙon kowa ba sa neman komai wajen kowa haka suke ta'rifun bisimahum zaka gane su da alamar su in ka gansu da zaka ce mawadata ne alhali ko ba mawadata bane haƙuri ne har ya kai su haka la yasaluna nasa ilhafan ma'ana la yasaluna nasa fa yulhifuna ilhafan ba sa roƙon mutane ma kwata-kwata balle su su yi ta nashi kasan sai mutum ya fara sannan zai ta nashi balle su yi ta nashi wa mutane yau mutum ya je gobe ya je jibi ya je to duk ba sa wannan abu huraira shine shugabansu su waɗannan ahalu suffa din wata rana abu huraira ya daɗe bai shi abinci ba sai yin yunwa ta kama shi ta matsa masa to shine sai ya ce to gashi kuma Allah ya riga ya yabe su ba sa roƙo saboda haka shi dai ba zai roƙi wani sahabi ya ce masa ba ni kaza ba ba ni abin shi ba kawai sai ya zo kofar masallaci ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine liman aka yi sallah da aka yi da sallah shike sai ya zo ya tsaya kofar kofar inda ake fita ta kofar fita to duk sahabin da ya zo in ya zo suka gaisa baya gane menene yake damuwarsa sai ya wuce duka sahabban nan har manyan ma su sai na abubakar sai na umaru sai na usmanu sai na aliyu dukan suka zo suka gaisa da shi suka wuce to manzo Allah dama shine farkon shine karshen fita daga masallaci sai da kowa ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da yazo ya same shi a tsaye sai ya kawo hannunsa sai sai sai ya dan taba kafadarsa ya ce a bahirrin na san abin da yake damun ka zan wuce gida shikenan ya dauke shi ya kai shi kofar gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gidan ya ce akwai abin da ake da shi ne suka ce babu ba komai suka ce babu amma ɗazu kafin bayan kun tafi masallacin na akwai wanda ya kawo kindirmo ɗan kaɗan ya ce a kawo maka hadiya shi ke na annabi ya ce ina kindirmon sai aka kawo shi kindirmon nan a abu hurairar yadda ya lissafa shi ce in ya kurɓe shi kurɓe uku da zai ƙare to da ya kawo annabi ya fita da wannan wannan wannan nonon wannan kindirmon to da ya kawo shi abu huraira ya ce to mai shi yana tunanin ma annabi zai ce masa to gashi tunda kai kake da matsalar damuwa kana son kashi to gashi ka karbi kasha sai annabi ya ce masa ya je ya gayyato yan uwansa su ka su ɗari hudu ne ya je ya gayyace su ya to da ya gayyace su ya zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sashi a hagunsa su kuma suna daga bayan daman annabi sallallahu wasu ne har a kewaya sai an dawo hagu sannan a kai gare shi shi kenan manzo Allah sallama ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan wannan nonon ya bawa na kusa da shi ya sha yace masa ya ƙara ya ƙara yace masa ya ƙara sai da yace ya ishe shi yace bawa na kusa da kai da haka wanda kowa ya sha ya koshi yace masa ya ƙara ya ƙara sai ya ce ya yi safa sannan aka ana nan ana tafiya har aka dawo kan Abu Huraira da aka dawo kan Abu Huraira kowa ya sha ya koshi manzo Allah ya ce to yanzu dai saurani da kai eh kaga kowa ya koshi to kai kuma ka sha ma abu huraira ya karba ya kurba ya sha ya sha annabi ya ce masa ƙara ya ƙara sha ya ce ƙara ya ƙara sha sai shiga ya rasulullah ai ba inda zai shiga ciki ya shiga sai annabi ya ce to ba ni sauran sai ya karbi sauran ya kurbe shi to su ne ake ce musu ahlus suffa to ba sa roƙon kowa ma balle su nashe masa su dame shi ba sa yin haka wasu sahihai ne a cikin Buhari da Muslim manzo Allah sallama ya ce la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mazangatu lahamin annabi ya ce mai yawan roƙon mutane ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane har ya gamu da Allah fiskar sama babu tsokan nama a ciki ma'ana saboda yawan roƙo haka zai tashi a lahira da an gane da an gashi za a gane shi wannan mai yawan roƙon mutane ne saboda haka ba ɗabi'a mai kyau ba ce ofis sittati a cikin hadisai sahihai ne nan guda shida illa ba dawo daban da abu dawo da sauran duk sun rawace shi da bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja annabi ya ce la an yahtadi ba ahadukum hazmatan ala zahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيؤديه فيؤديه أو يمنعه النبي يشي ɗayanku ya je ya yi ishe ya ɗora a kansa ya zo ya sayar shi ne hazmatan ɗin dami ya ɗauki dami ya ɗora a bayansa ya zo ya sayar ya samu abin da zai biya buƙatarsa khairun lahu ya fi masa min an yas'ala ahadan akai ya je ya roƙi wani wanda ya roƙa din nan fa yudiyahu ko ya bashi aw yamna'ahu ko ya hana shi dama in mutum mai roƙo ne in ka roƙa ko ka samu ko baka samu ba to kaga ko mutum ya samu ai ya ji kunya balle kuma in bai samu ba wali abi dawud wa nasa'i abu dawud da nasa'i sun rawashi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man takaffala li Allah yas'ala an-nasa shay'an atakaffala lahu al-jannata annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka kafaru lahu al-jannata annabi yace duk wanda ya lamunshe mini ya yadda ba zai roƙi kowa ba, ba zai tambayi kowa komai ba, ya zauna da haka ya rayu da haka, annabi ya ce ni kuwa na yi masa ramana zan bashi aljanna. Walin nasa'i, imamun nasa'i ya ce, man sa'ala wa lahu arba'una dirhaman ko mulhifun. Duk wanda yake da kuɗin da suka kai dirhami arba'in, kuma yake bi yana roƙon mutane, to wannan ya zama wannan wanda Allah ya zarga mai nashi kenan. ya zama mai nashi in ma mutum tambaya zai yi in ka tambayi abin da za ka yi bukata ka in ka gama to shi kenan ka isu da abin da ka zamu ba mutum ya maida roƙon ya zama shi ne sana'arsa ba shi kullum gobe ya tafi shan ya yi roƙonsa jibi ya tafi shan to zai zai ƙure guraren ai inda yake zuwa roƙon ma su ma inda sun zama irinsa wa zai bashi ai ba wanda zai nema ma ya samu balle ya bashi shi kenan kowa sai ya zama irinsa kowa sai ya zauna kenan shi ma zai roƙa in ya samu wanda zai roƙa wani nasa'i nam ila gairi zalika min al-hadisi akwai hadisai masu yawa irin wayannan wallahi huwa raziqu zul quwwatil matin Allah shine mai arzutawa shine kuma abocin karfi Allah shine karfa wanda zai iya rike kowa ya rike duk halitta ma balle mutum daya Allah da yake shiyar da kwari da suke karkashin dutse wanda su iska ma ba sa ji amma kuma Allah yake shiyar da su yake shayar da su inda suke babu ruwa, babu ruwa inda suke, sannan kuma babu iska ma ba ta zuwa musu balle su yi numfashi, amma haka Allah yake riƙe su, ya shiyar da su, ya shayar da su, su yi numfashi. To Allah da yake wannan yaushe ɗan mutum ɗan adam kuma zai duba ya ce ai shi Allah bai ba shi ba bari ya roƙa wajen mutane. Cewa ya ce faƙan nasatukum lillahi ta'ala ku sharifai na yi muku nasiha saboda Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kataba akhukum dan uwanku ne ya rubuta wannan muhibbukum masoyinku Ibrahim ibn al-Hajji Abdullahi Tijani wasu ar-risalatu min al-wasaya wannan wasiƙa ma ta wasiya ce ta goma sha uku madinatu kaulak jumada al-ula ama alfin wa salasiyatin wa wa salasin wa sittina wannan ila Dakar cewa ya aika wannan takarda ko zuwa Dakar yake cewa alhamdulillah allazi satara sirral khususiyyati bi wujudil bashari Allah a godiya ta tabbata ga Allah wannan Allah da ya koyi na na daraja daraja ta kada Allah ya koyi sirrinsa saboda zaman tuwa sa mutum wani zai sha wani wani ka san shi ai kaza kaza ne kaga da abin da za gane ba saboda Allah ya riga yadda kowa yake shi ma haka yake yadda kowa yake rayuwa haka yake rayuwa da annabawa da waliyai da kowa ba a bambance su saboda ba su da wani zane wa salatu wa salamu ala kamalani ala afdalil bariyati salati da salami shikakku ku tabbata kan fiyayyen halitta wa ala alihi allazina hajaru fillahi wa jahadu ma fillahi haqa jihadi da alayen manzo Allah sallama sahabbai da alaye waɗanda suka yi hijira suka koma cikin wajen Allah suka yi yaƙi saboda Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙa jihadihi iya yadda Allah yake so a yaƙi haka suka yi yaƙi domin yaƙi kashi iri biyu ne bayan an dawo daga yaƙin Tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yawa sahabbai raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar qalu wa ma al-jihad al-akbar ya rasulullah qala jihadun nafsi annabi ya ce zubun dawo daga karamin yaƙi yanzu kan yaƙuƙuwa ƙanana dai mun gama saura kaɗan yanzu kam sai babban yaƙi suka ce ya rasulullahi wannan yaƙin da aka je dinnan ƙarami ne irin yadda aka sha wahala mutane suka galabaita wasu suka rasa rayukansu wasu ma sai da aka yi gadaje aka yi ta ɗaukar su a gado ana dawo da su wannan yaƙin ƙarami ne annabi ya ce ƙarami ne suka ce to wanne ne babban ya ce ka yaƙi ranka shi ne babba ka yaƙi nafsunka ka samu ka raya ruhinka shi ne babban yaƙi wa bazalun nafsa wannan fi safi ridwanil khaliqil ma'budi suka ba da kansu suka ba da dukiyarsu a cikin neman yardan Allah nan mahalishi wanda ake bautawa fil ardi was samai ana bautawa Allah sama da ƙasa waɗannan waɗannan nufusa ma habibihi fi jami'in mashahidihi kuma suka ajiye su a sahabbai da alaye haka suka ajiye rayukansu suka zauna tare da masoyin Allah nan a cikin dukkan inda manzo Allah sallama ya gifta suna tare a cikin dukkan mashahid duk inda manzo Allah sallama ya halarta zaka samu sahabbai ne tare da shi zaka samu alayansa ne tare da shi wa shaharu suyufa wa sabaru ala al-jihad wal balwa'i wal basa'i wal darra'i wa hamadullah bi asan mahamidihi kuma suka zare takuba suka haƙura akan yaƙi yadda dai yaƙi in kaje yaƙi ko ka dawo ko kuma mutu ya mutu amma haka suka haƙura da masibu da suka yi ta haɗuwa da su da tsanance-tsanance na rayuwa da kuma wahala ta cuta wani ma a sare hannunsa wani a shirya masa ido wani a shirya masa ƙafa duka dai ba wanda babu a cikin yaƙi amma duk haka suka yi sahabbai da alaye suka haƙura wa hamadullah biya sani mahamidihi suka gode wa Allah da mafi kin godiyar Allah cewa shi amma bado fa innal walada najiba wa shabbal adiba ahmad ibn al-khalifati muhammad muhammad ibn ahmad ibn al-khalifati muhammad ibn al-khalifati hamdu bakkar cewa shi wannan wasiƙa yana tura ta zuwa ga ɗa zababbe matashi malami mai suna ahmadu ɗan khalifa muhammad muhammadu khalifa sunansa Hamdu Bakkar, la zalatin rahamatu tamduru bidarihi bila shi wal ifkar, shi babansa Muhammadu Khalifa, Muhammadu Ibn Khalifa, to rahamomin Allah ba su guce ba suna ta sauka, suna kamar yadda ruwan sama yake sauka a kabarinsa shi uban nasa. Bila shi wal ifkari safe da yamma, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa ridwanuhu wa zakawatuhu amma da maulana alhamdu tijani. ya ce amincin Allah ta bar gare ku da rahamar Allah da albarka Allah da yardan Allah da tsarki na Allah wannan wasiƙa ta taso ne daga madadin maulanmu shikamakin waliyye shine maulanmu Shehu Tijjani radiyallahu anhu wa ba'du bayan haka fa inni ahmadu ilaykumullah allazi la ilaha illa huwa bi jami'i mahamidihi ni ina godewa Allah saboda samun irin ku a cikin tafiya ina gode wa Allah Allah nan wanda babu sarki abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ina masa godiya da dukkan godiyarsa ma alimtu min hawa ma lam alam duk godiyar da na sani da wace ban sani ba duk ina miƙa wa Allah wa a'udhu bihi min al-budi ba'da al-qurbi ina neman tsari daga Allah kada Allah ya nesanta mu bayan ya kusanta mu wa min su'il qada'i wa shamaratil a'da'i Allah ya kiyaye mu daga mummunar kaddara Allah ya kiyaye mu daga maƙiyi ya shi ya ga abin dariya a wajenmu, wala ta shimitar ada a yawan bi wahidin fa'ata jamilu badirin zulma sarifi. Ya ce, wa mina salmi ba da laɗaye, muna neman tsari daga Allah bayan mutum Allah ya bashi matsayi ya bashi walittaka ya bashi komai ya zo ya zare ya zama bashi da komai Allah ya kiyaye mu. Wa uzu bihi ana dilla a udalla, kuma ina neman tsari da Allah kar in ɓata, kar kuma in ɓadda wani. ko kuma wani ya ce min batacce, au azlima au uzlama, ina roƙon Allah ya kiyaye ni kar in yi zalunci kar kuma a zalunce ni, au a jihala au yi jihala alayya, ina roƙon Allah kada in yi jahilci aikin jahilci, kada kuma a yi min aikin jahilci. Wajnumni wa baniya an na budal asnama, ya Ubangiji, ka tsare ni da ni da jajana duka, shehu iya ce maka jayansa, duk mabiyinsa ɗansa ne. Shi ya sa ba shi duk addu'o'insa baya addu'a shi kaɗai. duk addu'ar da zai zai yi wa dukkan kowa da kowa shaida da masoyansa in ya fara lissafawa wal haluna wal auladu was sabu summa ma hawa an muri mulkan kuma kana dajina yace Allah ka bayar ka bawa iyalai ka bawa jaja ka bawa sahabbai ka bawa masoya wa mallaktuhu zati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka a shewa yace na mallakawa annabi sallallahu alaihi wasallam zatin jikina na mallakawa annabi ruhina na mallaka wa annabi nafsuna na mallakawa annabi sahabbai na duk na bawa annabi su na mallakawa annabi masoya na duka na miƙawa annabi su saboda haka kowa inda yana bin shehu to na manzo Allah ne yace kai duk wanda ya riko da ni na bawa annabi shi da haka shehu yace rabbi innahunna allana kaseeran minan nasi ya ubangiji ka kiyaye mu kar mu bautawa gumaka menene gumaka son zuciya da son rai nafsu da son zuciya da duniya su ne gumakan mutanen Allah ko kuma su ne gumaka a cikin mutanen Allah in an ce gunki ana nufin son zuciya ana nufin nafsu ana nufin duniya ana nufin shaidan ya ubangiji waɗannan abubuwa rabbi ya ubangiji na innahunna adlanna kaseeran minan nasi sun bada mutane da yawa wani duniya ta ɗebe shi ya tafi wani kuma son zuciya ya ɗebe shi ya tafi wani kuma nafsu ya ɗebe shi ya tafi wani kuma shaidan ya ɓadda shi saboda haka waɗannan abubuwa sun ɓadda mutane da yawa faman tabiya ni fa innahu minni duk wanda ya bi ni in ji shehu to nawa ne muna tare wa man asani wanda ya sabe ni yace ba zai bi ni ba ya ubangiji ka gafarta masa fa innaka gafurur rahim kai mai gafara ne mai rahama kai masa rahama shi ma ya dawo hanya kaji addu'ar shehu kenan sai yace fakar wa rada alayya kitabukum almuzakkarahu lalle takaddar ku mana wasiqar ku wanda aka kawata innan ta zo mini wa fi dayhi jadwalul anwari allazi allamahu sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam li shaykhina al-qutb al-maktumi wal barzakh al-maktumi wal khatam al-muhammadi al-ma'lumi sayyidina shaykh abi al-abbas ahmad ibn muhammadin at-tijani al-hasani radiyallahu anhu a cikin wannan takaddar taku da kuka turo mini na ga kun turo wani sirri wanda ake ce masa jadwalul anwari ko daurul anwari duk sunan sirrin ne wannan sirrin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanarwa shehu tijani shehin mu wanda yake shine kudubin waliyai abin boyewa daraja shine barzaki duk waliyin da ya shiga cikin gonar shehu tijani to magana sa ta kare al maktumi wanda aka cika walittakan ma da shi wal khatimul muhammadi shine shiga makin waliyai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-malumi sanannen nan shine sayyidina ash-sheikh Abul Abbasi shine jagoran mu Sheikh Abul Abbasi Ahmad ibn Muhammadin Ahmad dan Muhammadu At-Tijani Sheikh Tijani kenan Al-Hasani jika manzo Allah sallama jika sayyidina Hasan radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi to wannan sirri wanda annabi ya ya bawa Sheikh Tijani sai naga kun rubuta wannan sirrin kun turo shi a cikin wasiƙa duna gairihi min al-aqdabi al-muhammadiyina ba wanda manzo Allah ya ba wannan sirrin banda Shehu Tijani shi kadai duk kuduban da suka fara zuwa a duniya ba wanda ya samu wannan sirrin sai Shehu Tijani wa arsalta wa arsaltahu li hadiyatan kuma ka rubuta wannan sirrin kace wa ka turo min shi hadiya to wala yarudduha illa daniyu eh duk wanda aka ba wa kyauta ba wanda zai maida kyauta hannun kyauta sai kaskantashe ba zan maida hannun kyauta ba amma walakin faza'i alaika amma ina ji maka tsoro kai da ka rubuta wannan sirri ka turo shi kace ka bada hadiya ina ji maka tsoro faza'i alaika zada tsoron da nake ji maka ma ya karu lamma ra'aitu bi khadika yayin da naga kai da hannunka ka rubuta wannan sirri wala izna laka fi ru'yati fadlan an kitabati kallon sa ma baka da izinin kallon sa balle kuma kace zaka rubuta shi abinda aka haramta wa mutum ya kalle shi shine zai zo ya rubuta har ya aika da shi saboda haka yanzu kai ina ji maka tsoro wa gar azina li fihi sayyidi Ahmad Sukairiju radiyallahu anhu yace Ahmad Sukairiju ne ni ya bani wannan sirri ga Allah ya kara masa yarda bi izni sahihin da izini har shehu tijani kai kuma waye baka sirrin har ka rubuta shi to shekarun baya har wani ba yake zuwa yake sai da shi har nan ya zo ya kawo min tallansa na ce a ni kan ba ruwana ga sirri in kawo in bashi dubu saba'in na ce masa ni kan ko ina da dubu saba'in ba zan ba kai ko naira biyar ba zan baka ba ka je ka riƙe kayanka amma ka sani duk wanda yake riƙe da wannan yake sai da shi wallahi ba zai kyakkyawan ƙarshe ba sirrin shehu tijani da ake ɓoyewa wanda kallon sama haramun na in ba wanda aka yi masa izini ba su masu izinin ma in za su kalle shi sai an shiga ɗaki an rurrufe komai da ƙofofi da winduna a rufe komai sannan a buɗe sirrin su kaɗai wanda zai ba zai nuna da wanda za a nunawa su kaɗai za a zo a baje sirrin shi wanda za a bawa ya kalli sirrin in kallo ne kawai aka yi masa izini ya kalla ya isa idan kuma ba kallo zai yi ba in mallaka masa za a yi nan ko sharaɗi ka rubuta wannan sirrin ko buga shi ba a yi eh sai a rubuta wannan sirrin a cikin ɗakin a rufe in za ka yi rubutu dole ka kulle ɗaki in ka kulle ɗaki kana rubutawa in wani ya yi sallama ka tattara komai sannan ka buɗe ɗakin ka harbi sallamarsa komai ka tattara shi ka ajiye sannan in ya tafi in za in ya kai ya shiga kenan in wanda bai ba dama kana aiki kawai to haka ake rubuta sirrin har sirrin ya ƙare in aka rubuta shi to sai a bawa wanda za a bawa shike da haka ake mallakan sirrin cewa shi to yanzu wannan sirrin wanda ba wanda ya same sai Shehu Tijani Shehu Tijani ko ba kowa da kowa ya bawa shi ba amma amma kuma naga har ka rubuta shi na ka same shi wa ana ma azinto fihi illa li muhibbina alhaji Umar Khan yace ni ban taba yi wa wani izinin wannan sirrin ban ji shehu sai masoyi na mai suna Alhaji Umar Khan shi kade na rubu na ba wannan wannan sirrin wa taftuhu bi nuskatin kanat indi li kasrati husadihi wa budihi anni ti wannan da shi na ba shi yawan masu hasada to shi yasa sai na ba shi sirrin to shi kaɗai na ba wannan sirrin wa ma azintu fihi lin ghairihi ba kowa izini ba in ba shi ba ligillati man yasahiqu domin ya ba su wannan sirri ba kowa ne ya cancanta ba shi wannan sirrin ba saboda haka shi yasa na ɓoye sirrin mutum ɗaya na bawa shi a duniya, shi kaɗai kuma shehu ya bawa shi, shi kaɗai kuma yake da shi, in dai kaga sirrin da izini to daga wajensa ne, shi wannan Alhaji Umaru, daga wajensa ne wanda ya samu duka ya samu, to saboda haka iri wannan asraru. Allah ya ƙara masa yarda, ya littafinsa, ya rabe tsakanin zarra da giwa ba, haramun ne ya kalli sirrukan bayin Allah balle, haramun ne ya kalle su. To, littafin Sirrul Akbar wanda Shehu ya rubuta, shi kam sananne ne ma yana hannun mutane. Sirrul Akbar littafi ne, Shehu ya rubuta shi. Yana yawo cikin mutane sosai, amma shi ma akwai wani mutum wanda ya taɓa gaya mini, yana karatu a Yola, sai wani ya kawo masa sirrin littafin. ya ce wa ya kofa tun da shi ya iya rubutu ya rubuta sai ya rubuta masa shi ma ya karbi littafin ya ce to sai gobe zai fara rubutun da gari yawa ya sai ce kai ba zai fara rubutun ba sai ya je wajen Modibo Jelani ya tambaya ya ji yana da izini ya rubuta shi shikenan da gari yawa ya tafi ya je ya samu Modibo yana zaune cikin jama'a shi ko Modibo da al'ada sai ya zo ya zauna da mutane abin da yake zukatan ku ne kawai shine wa'azinsa in ya faɗi abin da yake zuciyar wannan sai ya wuce ya faɗi abin da yake zuciyar wannan ya faɗi haka har in ya ƙare ku sai addu'a shine wa'azin Modibo Jelani shi zukatan mutane yake kallo duk abin da kake rayawa shi zai faɗa in ya faɗe shi ya gama shi kenan wa'azi ya ƙare to shine yace da yaje ya zauna cewa yana ta yana ta jawabi yana ta jawabi sai ya isa kansa bai san ya isa kansa da yake shi ya sani sai Modibo Jelani yake cewa Shehu Usmanu ya ce wanda bai rarrabe tsakanin giwa da zarra ba, haramun ne ya kalli littattafan sufaye balle shi zai ɗauka ya rubuta har ya rubuta wani. Ya ce, a to da shi yake kawai. Da ya tashi kawai ya ɗauki littafi ya kaiwa mai shi ya ce, to ni dai ba zan rubuta ba, ni na samu amsa, kai ka sani ka riƙe littafinka. Don saboda haka hatsari ne mai girma. Ya ce, ma annan lazina ishtagalu bi ulum sirri, الذي يؤبر عنه يؤبر عنه شيخنا التجاني ربي الله عنه بعلوم شره انتهلوا هذا الجدول ويخلونه للناس الألب للأمي وذلك أشبه شيء ببيع الدين بالدنيا yace tare da na sani akwai mutanen da suka shagalta da neman sirri ko da yake ma irin wannan sirrin Shehu Tijani ya fasara shi da sharri duk mai neman irin waɗannan asraru ashraru ne Shehu Tijani yace ma'ana sharruka ne ba sirruka ba yace to waɗannan na gansu sun buga wannan sirrin har suna yawo da shi ma suna rubuta shi suna neman duniya da shi kamar wanda ya zai shi a bashi dubu saba'in wannan ba duniya yake nema ba sai ya to wannan shine fa sai da addini da duniya mutum ya sai da addininsa ya sai duniya wa izu nafsi wa izuka an ta hudda holi adin sai ya ina ina neman tsari ga kaina ina nema maka tsari wajen Allah kar ka ƙara rubuta wannan sirri kar ka sake rubutawa kar ka sake rubutawa kowa ka ce za ka aika masa fa inni la azanu fi zalika wa la azanu summa la azanu ni ban yi izini ba ko ba zan yi ba ko ba zan yi ba ban maka izini ba ko ba zan maka ba ko ba zan maka ba har abada kaga shikenan shi gam da ma mai yiwa da ya bari bai rubuta ba in Allah ya kaddara zai samu sai ya iya samu to yanzu kam gaba ɗaya ya haramta tunda an ce masa ba za a bashi ba wa amma ma wasafta li min halika fa qafta wamtu min hura'ihata jazmin ruhi wa tasadduri qabla al-fidami zalika aqallu dararan cewa she amma abin da ka sifaita mini min halika irin halin da ka shiga yanzu kake shigi to lallai ka shaƙi ƙamshi na yanke ruhi, mana ruhinka yanzu baya tafiya, ka dawo cikin jiki, wata sadduri ƙamlar fidami, kuma tun ba a yaye ka ba kashe ka yaye kanka, yaro in ba yaye shi ba, bai kai yaye ba, sai shi ya daina shan nono, wa zai wahala, ma ma ya mutu, yanzu wa za ta kashe shi, to shi ba zai iya shin komai ba. kuma ya ƙi nono, kaga shi kenan sai mutuwa, to saboda haka duk a cikin duk wanda ba a sallame shi ba, ba a masa izini ba yace shi zai je yayi, to misalinsa kenan. E, duk wanda ba ba shi izinin yayi abu ba a cikin walittaka sai shi zai yi, to yayi daidai da wani yaro ƙarami jinjiri wanda bai kai ko wani lokaci ma kawai sai yace ya daina shan nono, sai ya mutu, saboda haka shi ma wannan zai mutu ne. mutuwarsa shi kuma shi ne zai rabu da duk abin da ya samu na sirri, na sirrin Allah, duk abin da ya samu wajen Allah za a kwashe shi, zalika aƙallu daren wannan shi ne ya fi ƙanƙanta abin da cutarwa da ta fi ƙanƙanta shi ne mutum a zare masa duk abin da ya samu. To, ai kaga ita ce babbar kuma. Waka nuka taratan tashtangilu bi kaza, wa taratan bi kaza daf'an lil ahwali. Cewa shi kasancewanka ka shangara da wannan aiki, ka kama wannan sirri ka yi, wani lokaci kuma ka kama wancan ka yi, wai saboda kana so ka rabu da damuwowin da kake tare da su, ai damuwa ka riga ka shige ta, ba za ta fita ba saboda me, saboda za ka je ka karɓa wajen wancan ka yi, ka karɓa wajen wancan ka yi, ka karɓa wajen duk bawo da zai amfani. Cewa shi da rabar lahu masalar rajulan fiye shuraka'u, muta shaki suna wa rajulan salaman da rajulin har ya sauya ni masalar, alhamdulillah bal aktsarum la ila ya'lamun cewa yace Allah ya buga misali yace mutum wanda yake da mutane daban-daban kaje ka karba wajen wancan kaje ka karba wajen wancan kaje ka karba wajen wancan mutane da shudanyanyu da mana mabambanta da mutumin da ya sallama wa mutum daya za su yi daidai ba za su yi daidai ba wanda ya sallama wa mutum daya in mutumin ya samu zai bashi wanda kuma ya tafi can ya tafi can ya tafi can shi kuwa to ai ba san ma wajen wa yake karba ba saboda haka mai bashin ma zai hakura ba zai bashi ba saboda ya an baka sannan ka tafi jan ka aka san me ya kai ka shan din to saboda haka mutum ya sallama wa shehu kawai ya huta alhamdulillah Allah ya ce godiya ta rabbana ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamuna mafi yawan mutane ba sani ba wa ammal muqaddam wal haji umaru wannan alhaji umaru da na gaya maka na bashi wannan sirri ko fi ainihin rida shi kam na yadda da shi yana cikin idaniyar yadda ta wasalam ibrahim ibn hajj abdullahi tijani wa kataba khadimul hadrati ibrahimiyati atijaniyati aliyu sisa aliyu sisa ne ya rubuta wannan wasiqa naqilan min khadi shaykhina wa sanadina shaykh ibrahim alhaji shaykh alhaji ibrahim ibn hajj abdullahi atijani radiyallahu anhu wa nafana bihi amin aliyu shehu ne da ya rubuta sai ba aliyu sisa ya ce to mai rubuta musu sai ka aika musu to shine aliyu sisa ya rubuta takaddar da izinin shehu ya tura wa waɗancan ɗin. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu taɓewa, Allah ya raba mu da rashi bayan samu. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين